أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لله الأمر الأمر يتبتق الله من قبل كاهن رم تسامو نصر فارسة ومن بعد دبايا رم تسامو galba da nasara akan farisa alma'ana ma'ana dai anna galabata farisa awwalan wa galabata rubi thaniyan bi amrillah wa iradatihi rinjayar farisa ta farko ta rinjayar rum da rinjayar rum karo na biyu ga farisa dukan su sun faru ne da al'amarin Allah kuma da nuhin Allah wa yawma izin ranar da rum za ta samu nasara ga farisa yawma izin ran nan ya farahul muminuna bi nasrillah mumine za su yi farin ciki da taimakon Allah ga masu littafi akan masu bautar gumaka da kuma sauran nasarori da basu kasa biyar ba wanda aka samu sa'a Allah ya taimaki musulmi ya haɗa musu wannan farin ciki bisa farin ciki wa zalikal yawm allazi tagallaw fihi ruhun farisa sai wafiƙu farahan lilmuslimin ranar da rum za ta samu rinjaya akan farisa zai dace da farin cikin musulmi almufassir almufassir jalaluddin muhalli fil jalalaini ya ƙulu yana cewa wafaƙa yawma badrin lokacin da rum ta samu nasara ga farisa ya dace da ranar badar wato ga farin cikin wancan na rum da farisa ga kuma farin cikin ranar badar in ji jalaluddin mahalli ya ce ya dace da ranar badar shehu ya ce wa zalika wannan magana galadun kuskure ne inna ma wafaqa fataha khaybar nasarar rum ga farisa ta dace da fatahu khaybara ba yaƙin badar ba falihaza yawma fatahi khaybar galabatu rum farisa ranar da aka samu fatawa khaibara a wannan rana ce rum ta samu nasara akan farisa shehu ya ce haza farahun lil musulmi wannan farin ciki ne ga musulmi wa wajadu ga na'ima khaibara kuma a wannan rana ce musulmi suka samu ganimomi na khaibara haza farahun lahum aidan wannan ma farin ciki ne ga musulmi wa wasala sabuna rakiban minan najashi يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام النجاشي ملك الحبشة كما أرندني وسمحيا su saba'in daga najashi suka iso madina suna ɗauke da bushara suna ba maza Allah labarin cewa najashi sarkin habasha ya musulunta haza farhun akhar wannan farin ciki ne shi ba na daban wa hamalu ma'ahum umma habiba بنت أبي سفيان التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عروسا كما أرى أنني aka su wanda suka zo suka ɗoko ummu habiba da ya abu sufiyana wadda manzo Allah ya aura sallallahu alaihi aka kawo ta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi tana amarya ga ta yi hijira zuwa habasha kuma mijinta ya rasu to ta koma makka kuma ga ta ɗaya sarkin makka amma ta zaɓi musulunci ko ku a batta haka nan shi ne sai maza Allah ya ce a gaya mata yana so ya aure ta wato kamar kawai taro mara makoma ne a bashi makoma mafi kyawu shi kuma najashi ya yi sha to sha dubu mata arziki ya kwatanta kamar su ne sarakuna a ce shi za a kama ɗiyar sarkin da yake kamata ko wanda ya hishi haka ya duk abin da yaka iyawa na mutuntawa tun wurin sadaki da tuhahin da za ta sa da komi da komi sannan ya shirya ta aka ɗauke ta aka yi manzan Allah a Madina sallallahu alaihi wasallam kuma suka isa a wannan rana waraja Ja'far min al-Habasha kuma a nan ne Ja'far ya taso daga Habasha ya iso Madina fi hada cikin waɗannan farantan ciki da suka taru ya ƙulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam adar bi ayyiha afrah kai ne daɗi ya kashe ni da ba shi ta daɗi ya kashe ni ko ko daɗi ya ƙume ni wato hamma da mi zan bayyana farin ciki na afrahu abi islamin najashi shin da musuluntar najashi shi zai sa in ta farin ciki yau an bi gana'im khaybar ko ko ganimin khaybar an bi galabatin rum ko ko rinjayen rum akan farisa an bi audati ja'far ko ko in farin ciki da dawowar ja'far gida ya dawo madina kenan an bi wasuli ummi habiba irsi ko ko saduwar ummu habiba amaryata ita ce wadda sanda abu sufyana ya zo saboda nema a yi muhula a jinkirta a ƙara lokacin magana sulhu daibiyati to tun da babanta ne ya zo kuma shi a sarkin makka ya ta sama ɗakin nata shi yana ganin za a yi mai oyoyo baba da zuwa ta sama shi hidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zana sai fit ta ɗauki shi hida sai ya tsaya ce a'a shin kina ganin wagga hida na hi ƙarhin in zauna ta bai kamata kamata ya danna wagga hida ba ila ma wata tsoho hida ce ko ko kina ganin hidan ma ta hini hida ta hini ya ce a'a hidan maza Allah shi bai kamata ka zanna ba kana kafiri jihon mahaifinta kuma rikin makka ta ce a hidan maza Allah ce kawai tun nan ya tsaye gane to lalle umma habiba zuba tashi bace ta Allah da annabi ce Allah yansuru man yasha'u Allah yana taimakon wanda ya so ya taimaka wa huwa al-azizur rahim shine mabuwayi ko mai rahama wa galabatir rum farisa rum tarin jayi farisa lamma galaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jazidatul arab da manzo Allah ya rinjayi jazidatul arab kullun gabaki daya ta zamo ƙalƙashi ne tsara yurisilu ila mulukin duniya to sai aka ta rubuta wasiƙu ana ta da manzanni zuwa sarakunan duniya waɗanda yake ana hangen baya da za a yi ma manzo Allah ya tunkare su da magana kiransu zuwa ga Allah amma tun da ya gama da na kusa-kusa to sai don ga aika manyan sarakunan duniya ya da'uhum ilal islam yana kiran su zuwa ga su zo su shiga musulunci fakataba kitaban ya rubuta littafi shine wasika wa arsalahu ila malikin rum ya tada manzo ya aika shi zuwa ga sarkin rum falamma ja'ahu rasulu da manzo ya zo mai bi kitabin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wasiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazala an firashihi sai ya sauko daga shihida ce ta mulki fajalasa alal ardi ya zauna ƙasa waƙara ya karanta kitaban nabiyyi wasiqa annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ya dora takaddar na ala ra'sihi bisa kanshi wa baina ainihi ya shafa tsakanin idanun shi wa ala sadrihi ya kuma shafa ta ga kirji ne wa saga qarnan min zahabin yasa aka mai ƙaho na zinariya wa hafiza kitaban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yasa littahi wasiƙan manzo Allah cikin wannan ƙaho na zinariya shine yasa shi fihi ciki ne wa akrama ya girmama rasula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arsala bi hadaya ya aika da kyaututtuka ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kataba lahu jawaban ya rubuta amsa ga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke ciki yace ana alamu annaka nabiyyun haqqan ni na san kai tabbas annabi ne walakin na nakarahu an natruka ad-din al-qadim wa nadkhula fi dinin hadith sai dai kash mu al'adar muna kyama muna mu ba tsohon addinin mu mu shiga sabon addini shi ɗaya zai hana in ba da gaskiya zuwa gare ka falamma ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima fa'ala bi kitabihi da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yayi da wasikar da ya aika mai qala sai yace ar-rum zatu qurunin rum zata wanzu zamunna masu yawa karnan ba da karnin kullaman qala'at qarnun nabatat qarnun ukhra koyaushe wani karni ya kare ya kare ko aka cimma karshe ne sai kuma wani ya ciro wato kaho wato za su samu kaho mai yawa saboda ya sa kahon zinari ya zama shine akwatin wato takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bai da shi na ƙardu zamani shekara ɗari bayan shekara ɗari shekara ɗari bayan ɗari ya ce haka za su wanzu ila yau milkiyamati har yi zuwa tashi kiyama rum ba za su ban mulki ba sana kitabi wa sana allahu lahum mulkahum ya kiyaye littafi na ya tsare shi da haka shi ma allah ya kiyaye musu mulki ya tsare musu mulkinsu wa ha hum ila al'ana yut'ibunan nasa shehu yace ga su har yanzu ana ta fama da su ta wahal da mutane rumawa wa maliku farisa shi ko sarkin farisa lamma atahu kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da littafin manzo Allah ya zo mai mazzaqahu sai ya kekkece shi walam ya qarahu bai ma karanta shi ba wa hamma bi qatl rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ma yi nuhin kashe manzon da manzan Allah ya aika mai sallallahu alaihi aka gaya manzan Allah ai shi ma wanda ya kai takarda da ke ya sha kun bai karanta ba ya tsatsaga ta kikkica fada alaihi nabiyu sai annabi mai baka addu'a sallallahu alaihi wasallam yace mazzaka kitabi ya tsatsaga takaddata mazzaka Allahu dawlatahu Allah ya kikkece dawlatai sun makala sun ce faris na ɗahatun au na ɗahatani sun mala farisa za a yi na ɗaha ɗaya ko biyu shi kenan kuma mulkin farisa ya kuce sunan ma ba a koma samun shi wa rum ita ko rum za ta ƙurunin za ta samu ƙurun da yawa kullum kala ta ƙarnun na bata ƙarnun koyaushe wani ƙaho ya kari aka ƙarshe wannan zamani wani kuma zai fito ya tsaya matsayin wannan da ya kare za su zama suna mulki har zuwa tashi kiyama fabaqiyar rum ila al'an to gashi rum ta wanzu har zuwa yanzu tana mulki wa faris faris kuma in qadar dawlatuhum daular su ta kare fi zaman umar a zamanin sayyidina umar akhiru malikihim karshen sarkin su yazda jirda alladhi qutila wanda anka kashe shi fi zaman usman zamanin sayyidina usman baƙiyar biladuhum garuruwansu ta wanzu bilada islamin garuruwan musulunci ila yawmina haza wa haza la yunafi to wannan bai kore cewa da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam idza halaka qaisar fala qaisar ba'dahu in qaisar sarkin rum ya mutu ba wani qaisar bayan shi to ga kuma an ce ya ce mulki zai dawo ga su qaisar har ya zuwa tashin kiyama to me yasa aka ce ba ta naƙudi da tanafi tsakani li'annar rum domin ita rum imtaddat mamlakatuha mamlakata ta miƙu mina shami ila jaziratil arab tun daga sham hatta kai jazirar arab fi zalika lokaci kaisar fi sham a wannan lokaci sarkin sham ana ce mai kaisar saboda mulkin kaisar ya kai sham walamma halaka da ya mutu baƙiyar rum fi ardin rum to sai rum mulkin ta tsaya ga ƙasar rum ta asali kaga cewa manzo Allah da sarki ya mutu ba wani shikenan na wannan da ya mutu ba a koma samun wani sarki a wannan kasar Sham ba su kuma can kasar su ta asali mulki bai gusha gare su ila yawmil qiyamati walakin na sham sham baqiyat tawazzul lil muslimin ga muslimi fala qaisar fiya ba wani qaisar a cikin ta ila yawmin haza har zuwa yau lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari da ya tabbata ga Allah kahin nasarar Rum ga Faris da kuma bayan shi, wa yau mai zan randa Rum za ta yi nasara ga Farisa ya farahul nuna bi nasarillah, mumine za su yi farin ciki da taimakon Allah gare su, wa kad farihu sun koyi farin ciki ba guda ba, yansu man ya sha'u, Allah na taimakon wanda ya so ya taimaka, wa huwa azizu Allah shi ne mabuwayi arrahim mai rahama. Wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون تسام الروم تنصر غفارسة وعد الله شين القولين نا الله وعد الله هذا سيش وعد الله القولين نا الله وتبادن القولين الله با babu mai tsammanin rum na iya rinjaya farisa a wannan lokaci alƙawali ne na Allah kuma ya cika لا يخلف الله وعده الله بي سابع القول شي ولكن أكثر الناس سيدي مفي يوم متاني لا يعلمون بوسا هكبا ولما غلبت الروم فارسة دا روم ترنجاي فارسة أتى عبد الرحمن عبد الرحمن سيزو إلى ولد أبي بن خلف وانشند أبو بكر سكي تاتشيوا in aka yi ga in rum ta yi nasara za a ba sai na abubakar raƙumi ɗari in kuma farisa ta yi abubakar zai ba a ubayu ibn khalaf raƙumi ɗari kasan kowa sai da ya miɗi a bashi jingina wanda za a dogara da shi shi ubayu wurin yaƙi hudu maza Allah kashe shi da hannu ne sallallahu alaihi wasallam amma ai sai da aka ce ya ba da wanda za a karɓa in bai dawo ba kuma ya bayar to shi ne abdurrahman ɗan na sai na abubakar sai ya zo zuwa ga ɗan ɗan ubai ibn khalaf fa sallama lahu mai ata naqatin sai ya bashi raƙumi ɗari shine taguwa ɗari ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu a lokacin caca ba haramun bace to manzon Allah ya ce me za ka yi da su ya ce ga su da ya ce to ka ba da su sadaka sai aka sashi duk ya sadaka da taguwar nan guda ɗari sai na abubakar bai rike ko guda ba fata saddaka biha ya sadaka da ita wa hurimal qimar ba da zalika daga nan sai aka haramta yin caca la yajuzu lil muslim an yaf'ala hadha alladhi fa'ala abubakar daga nan bai halatta ba ko musulmi yayi abin da abubakar yayi shine ayi caca da kazana da naka in wanda ya kaza la yukhlifu Allahu wa'adahu Allah bai saba alƙawalin shi ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون متنسوسا ظاهرا من الحياة الدنيا مبين رأيو الدنيا كوي واتو معايشها رأيو الدنيا لابن دا أكي رقادا رأيو من التجارة ناس إيدا سيوا والزراعة دا نوما walbina da gini walgiras da shan itatuwa wa gairi zalika da wani wannan wahum su an al'akhirati dangane ga lahira hum su gafilu da marabkana ne mulukun duniya sarakunan duniya arafu amurar duniya amurar duniya hum sun san al'amarin duniya su wa gafaluwa da al'akhira amma sun rabkana gabarin sanin lahira to wanda bai san lahira ba ya zai san Allah shi ne ce fa kaifa anillahi tabaraka ta'ala ya za su san Allah har su gane alƙawalin Allah bai tashi kasama kisra ayyamahu salasatan kisra ya kasa kwanuka ne kashi uku kale yace yawmul matsari li shurbil khamri wallahi ranar da ake ruwan sama to ta dace da a tsaya kawai a shagiya a yi wasa wa yau mulgai milisaidi la shamsa fi ranar da girgije ya ruhe rana babu zafi turan na sai a hita zuwa farauta saboda yinin babu rana wa yawmu shamsu lissayi fil hawa'ij ranar da ko aka rana turan nan ta dace da ta yi saboda aiki don biyan wasu bukatu kaga kowace rana da yanayinta da aikin da aka keɓe don wannan saboda ƙwarewa ga sha'anin duniya ma adarahum bi halati duniyahum shehu ya ce mamakin sanin sarakunan duniya da kwanukan duniya su da kuma halayen kwanukansu amma rasulu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad kasama ya mahu ya kasa kwanukan shi kulla yawmin kullun thalathata ajza'in kashi uku manzon Allah yake kasa yinin shi kowane yini to zai kasa shi kashi uku juz'un li rabbih tabaaraka wa ta'ala juz'i daya yana ganawa da Allah tabaaraka wa ta'ala wa juz'un li ahlihi kashi daya zai ba iyalin shi haƙƙin su wa juz'un li jami'il khalaiq kashi daya ko ga dukkan halitta don mai bukata zai zo ya same shi a biya bukata ta yi ya tafi sallallahu alaihi wasallam wannan kashin na halitta shine in ya shiga kuma za ka ga har daga waje da ko ina kowa ko cikin gida yake za su shiga don a biya nasu bukata to lokacin da ya keɓe makai ne shi kuma duk wanda ya zo da niyyar bukata gare shi ba zai kore shi ba ta yi sai lokaci ka za ka dawo a'a amma dai mafi yawanci wannan kashi uku na haka yake kasa kullun ɗin shi waya ƙulu yana cewa abligu ilayya hajata malla ya sadiyo iblagi ku isan man da bukata wanda bai iya isar da bukata ta yi zuwa gare ni fa yanda man ablaga hajata malla ya sadiyo iblaga ha farraja Allahu lahu alkuraba yawmal qiyamati wanda ya isar da bukata ta wanda bai iya isar da ita to Allah zai yaye mishi bakin ciki gobe kiyama kamar zuwa wurin shugaba sarki ne ko ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa idan ka ɗauki buƙatar wani wanda bai iya isa ka isar da ita ga shugaba to Allah zai yaye maka ku bakin cikin gobe kiyama wa kana al-juz'u alladhi ja'alahu li nafsi wa li ahlihi ya'khudhu minhu aidan lil khalqi juz'in da ya keɓe makai ne da iyali ne kuma yana ɗiba wani yanki ciki ya ba halitta ga waki da in ka zo bai ci wai ai lokacinku bai zo ba ko lokacinku ya wuce a'a zai dai hito ya biya buƙatar ka ko ya ci a shigo da kai ya biya buƙatar ka a duniya laha abna'un ita duniya tana da ɗiya akan ce ai wani ɗan duniya ne wal akhira laha abna'un lahira ma tana da ɗiya wa duniya mustadbiratun zahibatun duniya mai ba da baya ce tana tafiya ta ban mutum man kana ibnan laha tunda ta tahi ta bar ɗanta me aka ce ba wanda bai da uba bai da uwa maraya da haka duk ɗan duniya maraya ne man kana ibnan laha wanda ya zamo ɗan duniya sai buƙa yatiman fi wakatin qarib nan ba da dadewa ba lokaci kusa kusa zai koma maraya dan duniya ta ba shi ba ta tafi ta bar shi yashe wal akhirah ita ma lakhirah laha abna'un tana da yaya wa duniya ita duniya kal hayati kaman mace zai take tajma tajma'u sumumaha tana tara dukkan wani dahi nata wala tufriguha illa fi buduni auladiha ba ta zubar da gubarta da dahi sai cikin cikin diyanta da haka duk dan duniya to zai kwankwaɗi ya haɗi baƙin ciki da gubar duniya a duniya kullum ma fi hamidar madarra wa sharri ta dafa'uhu ila abna'iha alladhina ishtagalu biha an illahi tabaraka wa ta'ala ita duniya duk abin da ke ciki na cuta da sharri za ta tunkuɗa shi ne zuwa ga ɗiyanta waɗanda suka shagaltu da duniya suka manta da Allah tabaraka wa ta'ala قال إبراهيم بن أدهم يتي طلبنا الفقر وفررنا من الجنى فجاءنا الجنى mu sufaye mun nemi talauci mun gudu mun gudu mun guji mu zama wadata sai ga wadata ta zo ta same mu shehi kaca sai na rufe ɗaki mutum yanzu ya ta kwankwasawa ya matsa in buɗe ya bani abin da zan wata guda ana cewa ne kuma in ce wa aiko shi ce a ya dai ce a mashi addu'a haga mutum ka rufe ɗaki ana ƙwanƙwasa ma ka ƙi buɗe saboda kana wani adadi to amma mai ƙwanƙwasa ya dage sai ka buɗe mi zai baka dukiya zai baka shehu abul fatih tun abuja na ƙauye ce wani ya zo bai san shi ba bai san da ya to ba ce shehi baka da gida abuja ga wannan miliyan goma kai gida sannan miliyan goma ta yi miliyan ɗari yanzu ya kira ya ce ga abin da wani ba Allah ka ni ban san shi ba ya ce yi gida ali a je yan mana gida a Abuja ce in dai ka dogara ga Allah to shi ko Allah ya ishe ka wa farran nasu min al-faqr yatlubuna al-ghina faja'ahum al-faqr ce wasu mutane sun gudu sun ban makaranta sun ban masallaci saboda tsoron talauci sun ce suna neman wadata sai talauci ya zo ya taushe su musamman dai ɗalibai shi ilimi shine duk abin da ka bari duk abin da ka watsar to ya ilimi ya samu ana nuhin ilimi wanda ake aiki da shi wanda aka samu yarda Allah to ba za ka yi nadama ka yi bakin cikin ka watsar da wani abu ba in dai Allah ya baka ilimi ka samu yarda Allah komi zai biyo to in ko ka watsar da neman iliminka ka kama neman wani abu mulki ne ko kuɗi komi sai sun samu sai ka koma bakin cikin ka watsar da ilimi ga kudin ga mulkin amma kuma jahilcin ka ya hana ka ma jin daɗin mulkin ko jin daɗin dukiya don haka ba hana neman abinci ba ba hana neman biyan bukata amma dai malami ko almajiri ɗalibi kar ka watsar da ilimi kar ka ba Allah dan kwaɗan duniya a'a je ka nemi abin da za ka nema amma dai kar ka ban neman iliminka kar ka ba ibadarka kaga wannan sufi Ibrahim Adham yace mun bidi ma talauci wanda ya kisa da sayarwa ai kamar talauci yake bida baka saye baka sayarwa wani ma ko noma bai amma kuma sai ga wadatar ta zo wani kuma ya ba Allah ya koma bida kuɗi sai ga ba ai kuɗin ba kuma ba a da Allah wa hadha li'anna al-hadith ar-rabbani yaqulu abinda ya kawo haka saboda hadisi kudusi na cewa ya duniya ukdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki Allah ya ce yake duniya ki bauta ma wanda ya bauta mani shine ki zama khadiman mai hidima gare ni ki wahal da wanda ya zamo khadimin ki duk wanda mai da ke ke ka bauta ma to ki ta wahal da shi ki ta wahal da shi amma wanda ka bauta man yana hidima gare ni to ke ko ki zo ki bauta mai ki zama khadima take من اشتغل بالله تبارك وتعالى كفاه الله امر الدنيا yace duk wanda ya shagaltu da Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah zai isan mashi ga al'amarin duniya wato Allah zai bashi duk abin da yake bukata sawa'un kana faqiran aw ganiyan fallahu huwal kafi duk ɗayan ya zama tallaka ko modaci ka dai kama Allah da gaske to shi ko duk abin da yake bukata Allah zai isa maka gare shi Allah zai tattara maka shi ya baka wa man adbara anillahi tabaraka wa ta'ala baqiya faqiran wanda ya ba Allah baya ya rungumi duniya to zai tabbata ko matsiyaci talaka wanda bai da komi sawa'un kathura ma inda wa qalla duk ɗaya ne dukiyar da yake nema ta taru ta yi yawa fakiri dai ne ko ko kaɗan ta yi duk abin da ya ba Allah ya kama komi yawan shi to babu ne ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس yace yawan kayayyakin dukiya da binene tara kuɗi gidaje abubuwa ba shine wadata ba abinda an wadata wadatar zuci ka samu natsuwa to shi kana da wadata wal qana'atu malun la yanfadu wadatar zuci dukiya ce wadda yake ba ta karewa kuma in ba wadatar zuci duk abin da mutum ya samu bai hutawa ba zai samu nutsuwar zuciya ba awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musammi wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun awalam yatafakkaru fi anfusihim shin ba za su falka daga rabkanarsu ba su koma su yi tunani cikin kawunansu su gane cewa ma khalaqallahu samawati wal arda wama bainahuma Allah bai halicci sammai da kasai da abin da ke tsakani ba illa bil haqqi sai da gaskiya wa ajalin musamman da kuma ajali abu ambatu inna Allah khalaqa hadhihi al-khalaiqa linafhama minha annahu tabaaraka wa ta'ala yuridu izhara al-hikmati fi khalqiha Allah ya halicci halittu duka saboda mu fahimta cewa shi Allah tabaaraka wa ta'ala yana nuhin bayanar da hikima ta ne cikin halittarsu ba wai da yana da bukata da su ba wa huwa abun da ake hikima cikin halitta komi da komi an ya mura na bi ibadatihi ya hore mu da mu bauta mashi linar baha dan mu mu ci riba laliyar baha wa ba wai shi Allah dan ya ci riba dan mu mashi bauta ba wa anna hadhihi alkainat wannan halitta satanqadi za ta kare fi yawmin ma wata rana laha ajalun la tatajawazu tana da ajalin da yake ba ta ketare shi wa ba da hadal maut to bayan an mutu wal ba'as bayan an yi tashin kiyama ɗayan biyu immal janna wa imman nar ko dai a ce aljanna ko a ce wuta ya faɗa maka aikin da za ka yi in ka mutu ka tashi ka ce aljanna ya faɗa maka aikin da za ka yi in ka mutu ka tashi sai wuta wa inna kathiran minan nasi amma dai mafi yawa ko ko da yawa daga cikin mutane su ne kafiran makka la kafiruna masu kafircewa ne bil yaqa'i rabbihim daga mawa da ubangijin su ma'ana la yu'minuna bil ba'si basu ba da gaskiya da tashin kiyama ba to haka wanda ka fada masa ba Allah da gangan to bai yadda da ana tashin kiyama ba bai yadda da ana hisabi ba da ya yadda to bai tattalin maka ne ko bala'in da zai kai shi wuta in ya yadda akwai wuta to ba zai tattalin shiga wuta ba ba zai abin da zai hana shiga aljanna ba in ya yadda akwai aljanna to ya ga mutum yana halai yaki haram yaki yana aikata abin da ya ga dama to ƙarya ya kai bai imani da tashin kiyama ba bai imani da hisabi ba bai da imani da aljanna ko wuta in ma yana ganin yana to aiki na ya ƙaryata cewa shi ya imani awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا شم هلم باسوا تفيا في الأرض تكين كسا فينظروا سيدوا باسوا kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim karshen waɗanda suka riga su na al'ummomi ya kasance sanda suka kareta manzannin su ai Allah ya halaka su da sun yawata da sun ga haka su gane su ma karshen su a halaka su in musu ba da gaskiya ba waɗanda suka gabace su suka ki gaskata annaba aka halaka su kanu ashadda minhum quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi ka adin wa samud kama adawa da samudawa wa atharul arda sun motsar da ƙasa suka noma ta suka jujjuya ta saboda saboda shuke-shuke da kuma gine-gine da harkoki na raya ƙasa wa amaruha sun raya ƙasa a kasar mimma amaruha fiye da yadda kafiran maka suka raya ƙasa waja'atuhum rusulun bil bayyinati manzannin su zo musu da hujjoji mabayyana kuma ba su ba da gaskiya ba amma don haka Allah sai halaka su fama kana Allah liyazlimam Allah ba zai zalunce su ba balle ya halaka su bi gairu jurbin ba da laihi ba laihi suka yi wanda ya cancanci a halaka su don haka Allah ya halaka su jiya da Allah ke kawo bayani kamar mai kawo hanzari kuma alhali kayan shi ne taba ko da gangan da gangan ya halaka su to mi shi yesu kuma shi halaka abu ne kamar mutum ya gina tukunya ya roshe abu ta ya gyara ko ya ƙara wata wa zai ce ya mishi laihi to amma duk da haka Allah na cewa a sani Allah bai halaka su kan zalunci ba a laihi suka yi sakamakon laihin nan ku a halaka su da haka Allah ya halaka su to balle kai ka kama zalunci baka halicci kowa ba amma kuma ka kama zaluncin bayan Allah hankalinka kwance ba mu san abin da ka tattala ba ga Allah subhanahu wataala walakin sai dai su da aka halaka kanu ya na anfusam sun zamo suna zalunta kanunsu ne bai ta kazibihim rusulahum da karyata su manzanninsu ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون da suka karyata manzanninsu suka yi zalunci sun makana aqibatul ladina asa'u su'a sana'ar su'a wutar jahannama da mugun abu duniya da lahira kana ya zamo aqibatul ladina asa'u karshen waɗanda sun kan muna na aiki kana aqibatul ladina amilul qabihan nar karshen waɗanda suka yi aiki mara kyau shine suka yi mugun abu ya zamo shine wuta أو كان عاقبة الذين أساءوا أي أسأوا الله تبارك وتعالى السوء الكفر كوكو سكمكو وأندا سكا سابي الله هذا مشيني كافرجي إن متنا أيكة كراهية تسيكينا أيكة حرام ما أيكة حرام دغنغن سيكي يا كافرت دغنغن دغنغن shine yace aqibatul ladina asawu asuwa masu mugun aiki kafirci ya zama shine karshen su shi ko kafirci nashi ƙarshe shine wutar jahannama haka aji tsoron sabon Allah baya da kyau al-isyanu sabon Allah khadarun kabirun khadari ne babba bari ganin kana sabon Allah Allah na ƙara maka ni'ima mm abun da zuwa zaka yi nadama kan shi sabon Allah khadari ne babba to balle malami balle arifi wanda yake ya san Allah yaka gani kuma kamar irin da yaro ta kare ka cewa an yi abu kai wani kaza ce an yi an yi kashe ni to duk yaron da zai ce maka an yi an yi kashe ya kai ta kadari to haka wanda ya san Allah malami arifi kuma ka sabi Allah kuma da gangan wato kai kai Allah ya abin da zai to akwai ko abin da Allah zai yi ka jira kawai al-isyanu khadarun kabirun sabon Allah mugu mugun hadari ne babba لأن العبد ذنبا وإذا عصى إن يسب الله نكتت نكتة سوداء ko nuktatun sauda fi kalbi sai ai digo baki dis ga zuciya tai wa yana sa maratun ukhra nukitat nuktatun ukhra sai in ya koma sabon Allah sai a koma digo wani baki ga zuciya tai wa yaza ammat hadhihi nukat alal qalbi idan wannan dige digen da baki suka ruhe zuciya ga baki daya fadhalika ar-raidu wannan shi aka ce matsatsar zuciya allazi yaqulu Allahu wanda Allah ka cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla rad'un tsawa bal bare dai rana ala qulubihim ma kanu kasibun abinda suke na sabon Allah rana shine ya tsatsa ala qulubihim ga zukatansu ita zuciya tana da wata na'ura da ka sabi Allah digon ne diga za ta gaya maka cikin tashin hankali za ka ga hankalinka ya damu kunya ma ta ishe ka da sauransu da duk kai sabon Allah za ka ji wannan to sai ya zama abun na ragewa yana ragewa har sai ya kai mutum ko ya sabi Allah bai jin komi saboda waccan na'urar zunubi ya taushe ta shine kalla bal rana ala qulubihim ma ka dokasibun to ya aka kai nan فيبقى الرجل كافرا لا يؤثر فيه شيء sai mutum ya zama kafiri ba abin da zai tasiri gare duk sabo Allah an yayi bai jin ma yayi walihadha inna kulla kabiratin amilaha al'abdu fa bi sababi sagiratin amilaha qablaha da haka yace duk kabira kaba'irar da mutum zai yi to dalilin wata saga'ira ce da yayi shanda to ka ba saga'irar nan da yake ganin ba komi ba ita ka shinhiɗa hanyar yin kaba'ira haka za a yi ta yi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan fala ya zalu ya tajarrau alal ma'asi ma dama mustamirin alaiha hatta ya sila ilal kufri na billah ba zai gushe ba yana ƙarhin zuciya ga Allah akan aikata sabon Allah ba zai gushe ba yana ƙarhin zuciya har ya kai ga kafirci Allah ya tsare mu an kazzabu bi ayatillah wannan ya faru dan sun ƙaryata ayoyin Allah wa kanu yastahzi'una biya sun zamo suna izgili da ita Allahu yabda'u al-khalqa summa yu'idu summa ilayhi turja'un Allahu shi dai Allah yabda'ul khalqa shike kaga halitta ba wani wuri ya gano ba summa yu'iduhu kuma in ya kashe shi shi zai koma halitta ta bayan ya kashe shi bayan ya mutu summa sannan kuma ilaihi turja'u zuwa ga Allah za a mai da ku baki daya wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun wa yawma taqumu as-sa'atu ran da kiyama ka tsayawa yublisul mujrimun za ga mujrimai sun yi kawai sun yi cit duk abinda an kai ba su da bakin magana ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء masu ceto gare su ba su kasance wato ba su da mai cetonsu daga cikin gumakansu kuma sun zamo su gumaka kafiri da masu kubuta bi shuraka'ihim da abokan tarayyarsu a yi mutabarri da sun zama masu kubuta min shuraka'ihim daga daga masu tara su da Allah suka ce Allah ma kanu iyana ya abudu mu ƙarya suka muna ba su ko bauta muna ba mu Allah da ba muji ba mu gani gumaka in kun masu hankali ne masu ilma in kun masu rai ne mutane ce Allah mu ba mu sa su ba kuma ba musamman abin da suka mana shirka wa yawma taqumu as-sa'atu yawma yatafarraqun wa yawma taqumu as-sa'atu ran da kiyama za ta tsaya yau mai zan a ran nan ya tafarraku na jama'a za su rarrabu nan ba kun taru kuna sabon Allah ba turan tashin kiyama za a rarrabu wanda ya bi Allah ya aljanna wanda bai bi Allah ba ya wuta ba inda za a koma haduwa wa yawma taqumu sa'atu yawma zai tafarraqun idza ja yawmul qiyamati idan ranar tashin kiyama ta zo tafarraqan nasu tafarruqan lajtima'a ba'da abadan jama'a za su rarrabu rarrabuwar da ba su koma haɗuwa irin wannan har abada ai kaga tun farko Allah zai ce wa mtazul yawma ayyuhal mujrimun ku mujrimai ku koma daban ba sai an kira suna ba shi mujrimin ya san kai ne ba sai an tsaya ana da roll call ba da an ce wa mtazu kawai sai ga mutum tsam tsam tsam tsam su koma su saruri guda to kun ba a koma haɗewa sai a gargada su a wuta da su wa kaifiyatu tafarruqi hahiya ya ake rarrabuwa gashi fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fa hum bi rawdatin yuhbarun fa ammal ladina amanu amma da suka tayi wurin Allah suna masu imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai fa hum su yuhbarun ana faranta musu ciki fi rawdatin a cikin aljanna can za a kai su a tafaranta musu ciki yakununa fil janna za su zama cikin aljanna yuhbarun ana faranta musu ciki yuhsanun ana kiyaye su daga kowace irin mugunta da abin da ba su yuhbarun ya zuwa da karshe wa ammal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika bil azabi muhdarun wa ammal ladina kafaru amma da sun ka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karanta ayoyi shine qur'ani walikayil akhira suka ƙaryata gamuwa da lahira faulaika waɗannan muhudaruna abun halartowa ne fil azabi cikin azaba ayi hudaruna fi jahannam za a tara su cikin wutar jahannama fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله tsarki ya tabbata ga Allah sabbihu Allah tabaaraka wa ta'ala ku tsarkake Allah tabaaraka wa ta'ala ai sallu ku tashi ku yi sallah hida tumsuna sanda tadkhuluna fil masa sanda kuka shiga cikin marice hatani salatani wadannan salloli guda biyu al maghrib wal isha ku yi sallar magriba ku yi sallar isha'i wa hina tusbihun da kuma sanda kuke shiga cikin safiya shine ku yi sallah asuba walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah fis samawati wal ard cikin samai da kasai wannan itiradi ne ku yi sallah hina tusbihun ce wa ashiyan ku yi sallah lokacin la'asar kaga mun samu magariba da isha'i da asuba ga la'asar tazo da azzuhur ko a'a ga yanan wahida tuzhirun da az-zuhr wahida tuzhirun ku yi sallah sannan ku yi shiga cikin garjin rana salatu az-zuhr shine sallah az-zuhr hadhihi salawatul khams wannan shine salloli guda biyar magariba isha'i asuba la'asar ga azhur kaga in ba da hadisi ba ai ba za ka yi fit da sallolin guda biyar cikin wannan aya ba yukhrajul hayya min al-mayyiti wa yukhrajul mayyita min al-hayyi wa yuhyil raba da mautiha wa kadhalika tukhrajun shi Allah subhanahu wataala yana fitar da mai rai daga matacce kamar fitar mutum daga mani ya fitar kwai ya hidda tsuntsu daga kwai wa yukhrajul mayyita min al-hayyi yana fitar da matacce daga mai rai kamar fitar da maniyi da kwai daga mai rai wa yuhil arda yana raya ƙasa bin nabati da tsiri ba da mauta bayan bushewarta to da kaga ana raya ƙasa bayan ta bushe a yi ruwa ta koma ta yi tsiri wa kadhalika tukhrajun haka za a fitar da ku min al-quburi da kaburbura yawmal qiyamati wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun ومن آياته yana daga ayoyin Allah addallati ala qudratihi mai nuna da shirewa ka cikakken iko Allah an khalaqakum halitta ku da yi min turabin daga ƙasa shine ya halici asalin ku Adam Adam wa huwa min turabin daga ƙasa aka yi shi sun mai za antum sannan sai ga ku basharun kun zama mutane daga jini da nama tantashurun kuna watsuwa cikin ƙasa amara Allahul malaka Allah ya hori mala'ika fa haza ƙabdatan min al'ardi sai ya riƙi damƙin ƙasa fi hajjami a jizayil ard cikin damƙin nan da ya damƙa akwai dukkan kowane kashe-kashen ƙasa da yanke-yanken ƙasa akwai ja akwai baƙi akwai fari akwai algashi akwai mi fali haza saboda sassaɓawa ƙasar nan ikhtalafa suru bani adama wa alwanuhum surorin ɗiyan adamu da launonin suka sassaba al'ardu ita ƙasa sittuna jinsan jinsi daban-daban jinsi sittin ne mukhtalifatan wadda ke mai sassabawa kaba da min kullin ƙiɗi'atan ya damƙi yanki daga kowane yanki na ƙasan nan guda sittin fa jama'a ha ya tattara ta famin ha hulika adam abuna daga wannan ne aka halicci ubanmu adamu qabdatun min turabin damki ne guda na ƙasa sarat basharan ta koma mutum min damin walhamin jini da nama wata nasalu kuma suka hayayyuhu suka yawa hatta balagu hadal mablag min al-kathara har sun ka kai da sun ka kai din nan in tashru fil ardi kullan dukkan sun watsu cikin ƙasa wa kanat qabdatun wahida amma asali damki ne guda alqadiru ala hadha qadirun ala ihya'il mauta bai iya mai da damkin kasa mutanen da kake gani da nau'o'in su da irin kashe-kashen su da bambance-bambancen su lalle yana cikakken ikon raya matacci to kuma ko mu da aka samu mutum daga maniyi kaga asalin mani ai daga abinci ne abinci da kasa ake samun shi to sannan ruwa ne za a zuba ga mahaifa in an zuba ruwan nan su ne ƙashi su ne tsoka su ne ɓargo su ne kice su ne gashi su ne jijiya su ne akaiwa su ne komi kaga ya sa iko Allah ruwa wani an kaɗin kuma ɗis za a ɗiga zuba wani wai za a ɗauko bokiti guda ba a zuba ga mahaifan mace ɗan ɗigo ne kaɗan amma je da ka haihuwan mutum ya za a yi mutum ya hito daga ɗigon nan na ruwa in ba iko Allah ba to idan ka gane cikakken iko Allah shehi ka cewa da ba a sai da aka zuwa duniya ba ran da aka ce ku zo ga da aka haihuwar mutum duniya za a cika da mamaki na ganin ashe haka aka shigowa duniya to balle a ce za a zo a ɗiga maniyin ka ga yadda yaka komawa saran jini ya koma tsokan nama a yi kashi iyakan mamaki kenan amma ba a ko damuwa da wannan sai in baturiya wani abu a ta mamaki to ga mamaki nan kai ya an kai ka zamo haka kuma ko mahaifiya ba ta gane sanda yaro ka ƙara girma kawai sai ta gada ya girma ya zama kaza ya girma ya zama kaza kuma in ya isa haƙori ka gansu ba ai mai haƙori ba don kai don ga cije uwar kaga haƙori sun zo da dai sauran halin ɗan adam to hikima haka nan mu gane cewa Allah na cikakken iko in ma ya ce yana ta damu tashin kiyama mu gane gaskiya ne ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ينادق آوين الله أن خلق لكم أزواجا من أنفسكم يهل التمكم ماتا دق كونكو باتيكو أن رجكيكو wasu abubuwa ba mutane irinku su aka suka zama matanku kuma aka shirya su shiri daban wanda yadda aka son mace ta zamo Allah ya shirya ta haka na kai namiji da aka so ka zamo aka shirya ka haka na ka dibi ko da tawaye aka yi namiji da mace za ka ga namiji halitta ta daban macen halitta ta daban kuma haka ma halin su yake halin namiji daban halin mace daban kuma ga su ciki guda lokaci guda inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Hawwa ya halicci Hawwa min dhil'i Adam daga awaza Adam wa khalaqa li kulli rajulin zawjatahu min nutfir rijali wan nisa shi kuma Allah ya halicci mu kowa mata tai daga maniyin maza da mata ba ai mutun daga maniyin namiji kawai ba ba ai mutun daga maniyin mace kawai ba sai da aka hada aka haɗa su aka samu maniyyin namiji da mace Allah ya yi ɗan adam ba dan bai iya ba Allah na iya ma mutum kumfa ya kun ko ba maniyyin kowa to amma dai Allah ya haka don ku gane duniya ana buƙatar maza da mata to ashe yanzu a ce wai a mai da aikin maza ya koma na mata what man can do woman can do better kaga wannan ƙarya ce wadu abin da namiji ya mace na aihe da haka wannan ƙarya ce in ko gaskiya ne namiji ya ciki mu gani namiji ya ciki ya haihu ya bada nono to kaga wato amma mata wayo an yaudare an mai da su sakarkaru aikin da Allah ya su suna nan suna abu namiji bai iya taimakon su to kuma aikin da namiji kai ana so namijin ya koma sakare ya koma gehe mace ce wannan aiki te kuma aikin da Allah ya halicci saboda shi shi yasa gidaje suka barkace saboda Allah ya mace dan ta kula da renon ɗiya har da uwaye ta kula da gida to tana ofis kana ofis gidawa an ka banmawa an banma banza dohi da ka bawo mai tarbiya kai kanka namiji in ka dawo hankalinka ya tashi saboda gwagwarmaya ka dawo gida baka da mai renonka hankalinka ya kwanta jininka ya dawo kamin gobe ka dawo hirgice ka kwana hirgice kila baka samu bacci ba ka tashi rigice ka ba cikin duniya da haka tunaninka baya da kyau to balle ƴaƴa an wata commission ya nan jihar mu sai wani cikin ma'aikata babba suna magana ya ce hajiya kin more ta ce ehin da miwa ya ce tuna ga dai iyaka dai namiji ya samu commissioner ga ki commissioner ga ki kaza ga ki kaza ga ki kaza ga ki kaza ba abun da namiji zai gwada miki tana kallo ne tana kallo ya aza ko ta gamsu da ya gama ta ce kwa da kakkame san mahaukaciya fa ce don me ta ce to yanzu ko dai tun da sahi dole in hito ma'aikata in hito ofis ɗiyana sun kimtsa sun tafi makaranta yadda ya kamata ya aka ya aka ban da lokacin ‘ya'yana saboda in shirya in te mitin ko in shirya in te ofis na hito ko su te makaranta ko su dawo komi ba na hankali na yake ba amma kishiyata da ba ta aiki tana da lokacin ɗiyanta cikakke ta yi basu wanka ta ba su abinci ta tabbata su ta makaranta sanda za a dawo yaro na ban yi tare da shi ba ya yi arziki ya yi rashin arziki ya yi shegantaka ban da labari kun ba za a faɗa mani ba in an zo kuma ko na gani ko na sani ƙawazuccin ɗana bai bari in tuna abin da ya balle in ladabtar da shi haka za a yi har koyaushe ɗiyana ba tarbiya amma ɗiyan kishiya ta ga tarbiya wannan shi arzikin da kake nuhi kai da Allah ya sauke amma ai mace duka babu abun da a daidai da ita irin ta kula da iyalinta da gidanta wanda yake mu ƴan boko ba mu samu wannan wannan jin wannan sai ki gane cewa ko kin zo ofis in ki a shugaban ƙasa to aikin da Allah ya halicce ki dan shi yana wannan ba mai miki shi sai ki kuma in kika bar shi wannan kin cuci al'umma ga baki ɗaya kuma yanzu ke ki haihi shugaban ƙasa goma ya haike zama shugaban ƙasa ke kaɗai in kika ce ke sai kin bi hanyar da mutane ka bi ki ilimi ki waye ki saba da duniya ki zama shugaban najeriya to ba ki da ko lokacin ɗayanki amma in kika tsaya kika tarbiyyanci ɗayanki dukan su goma kowa na zama shugaban ƙasa to da guda da goma wahi goma sun yi da haka da'iman wa abadan cuta ce Yahuda suka yi muna a ɗauki matanmu a watso cikin duniya cikin protocolat sun ce al'umma musulmi ba ta halaka muddin matansu na kulle suna tsare da shari'a don haka duk wanda za a hito da mace ta dawo cikin maza ta gwagwarmaya a yi da suna kowa da iri ko da sunan rawa ko da sunan jihadi ko da mita dai hito in ta hito suka ce to za mu lalata musulmi ya zama ci su nasara kuma kusa an kai nan amin amin to Allah ya halittan ma maza mata da taskunu ilaiha don ku natsu zuwa gare su idan ba mace ga namiji to kakkara ba da shi da wani hirgitaccen mutum bai san ma rayuwa ba cewa wani an mashi wani makiyayi an mashi aure matar ko ta gasa shi sai aka yi ruwa ga dan mariki na na ta tsalle-tsalle ta ce mari ba su yi maka aure bari ka kai don haka mutum bai sanin darajar rayuwa sai ya yi aure fara rayuwarka shine ka yi aure ka natsu sannan kuma sannan za ka san girman haƙurin Allah da kai ka ji irin ni'ima da haka wa mata da irin ɗaukar nauyinta da kake yi ita ko da irin butulcin ta gare ka sai ka dubi to kai ko Allah irin ni'imar da yake maka da abin da kake mai amma ya kyale ka bai ban ma baka nema bai kashe ka ba sannan za ka ƙara gane girman Allah amma wanda bai da mata bai san hankurin Allah ba bai san karimcin Allah ba kawai dai rayuwa yake kuma bai san darajar rayuwa ba waja'ala bainakum ya sanya mawaddatan soyayya tsakaninku da matanku wa rahmatan da rahma shi wancan litaskunu ilaiha soyayya mawaddatan shine a kwanta kwance aure rahmatan za a samu ƴaƴa su zama rahama gare ku da bayan kun tsuha innal ayatin sanade ayoyi sun tabbata fi zalikal madhkur cikin wannan abu an bato liqaumin ga mutanen da yake tafakkaru suna tunane min hikmatillahi tabaraka wa ta'ala suna tunanin hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala an khalaqalana azzawjat ba karamar hikima bace da Allah ya halittan ma maza mata ya halittan ma mata maza almar'u yajlis wal mar'a ajnabiyya minhu la tahduru lahu bi bal shehu yace mutum zai zauna tare da mace ajnabiya gare shi amma ba ya damuwa da bai ma gane wayan mace a kusa gare saboda ya san ba halaliya te ba ne iza wa qalahu aqlun alaiha sakana qalbuhu ilaiha sara ya tadhakkaruha wa takunu bi bali minhu amma ana daura musu aure sai kaga zuciya ta ta natsu zuwa ga matan nan sai kaga da'iman wa abu da yana tuna ta a to ai mutum gwamnati je gida yanzu ana ta ana jira shi ai mutum zai sai ma iyali wannan haka dai da'iman wa abu da zai kula da matan dan mi dan an samu dauran aure tsakani hadha huwa sukun wannan shine natsuwar zuciya huwa alladhi yasbiqul mawadda wannan shi ka riga mawadda idza waqa al jima'u bainahuma waqa'at mawaddatun bainahuma kulluhuma yata'allaq bil akhar idan aka samu kwanciya aure aka yi jima'i to shikenan soyayya ta kullu tsakani kaga ba mahabba mawadda tsananin soyayya kowa cikin su zai rataya da dan uwa ne wa rahama da yace walad shine da idza razaqahumullahu waladan bainahuma fadhalika huwa ar-rahma to in Allah ya arzuta su samun da tsakanin su to shine rahama Allah ya ba mu rahama alhamdulillah